بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي جياوة ترمين أكو أتكن ونن تكتتشي الدورة نظم الراصد في فقه المقاصد واللفر الشيخ وليد ابن راشد السعيدان daga nan garin a shagamu a cikin jihar ogun a wannan safiya ta ranar juma'a 24 ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijira wanda ya dace da lissafin 11 ga watan may 2026 a za mu tashi akan baiti na 42 ko da ya ce waka bani an sabin كذا والانتماء لطوائف حزبية بدعية yana magana akan abubuwan da aka hana cikin makasidin shari'a an hana wato ana umarni da haɗin kan musulmai da tsayuwarsu akan kalma ɗaya saboda haka an hana musulmai su dinga sukan juna saboda dangantaka kada a kyamaci wani saboda danginsa saboda wannan dangantaka Allah ya ta ne da ta'arab ba li takhasimu bane sannan walintima da kuma dangantuwa da tawaifin hisbiyati cikin kungiyoyi bid'iyatin na bid'a kungiyoyin aqidu na bid'a da kungiyoyi da suke kawo rabuwar kan musulmai haramun ne shigan su waka kafi alhamil haka nan yanke zumunta mutum ya dinga wasa da zumunci baya sa da zumuncin iyayensa da danginsa da ƴan uwarsa wannan ma haramun ne wa tahdidin nisa da kuma hure kunnan mata annabi ya hana cikin hadisi man habbaba ra'atan ila zawjiha nabi ya yi magana akan cewa ranar kiyama Allah zai zai zai mutumin da ya ya ya ainihin wato hure kunnan wata mace sawa'un mace tana da miji ko ba ta da miji irin wannan feminism din ya dawo mata wata aƙida da ta sa su dinga zama bokararru ko fetsararru ko marasa mutunci ko wanda ba za su iya biyayya aure ba nuna musu cewa ai yanzu zamani ya zo tashi su nemi na kansu namiji ba dan goyo bane ai namiji kaza kaza duk wannan abin shara ba ta hana kun ga yanzu ko ya zama kamar normal ana ganin ma kamar wani wayewa ne amma shari'a ta hana takdibul mar'a mata a dinga nuna musu cewa su tashi su kwaci yancin su Allah ya tsare mu au nahwihi ko ire-iren wannan ba muharramun fi shir'ati shi ma duka haramun ne a cikin shari'ar musulunci wal afu was sabrul jamilu li ajli kuma aka yi umarni da cewa a dinga yin abuwa a dinga yin kyakkyawan hakuri eh fa'fu anhu wasfa wa shawirhum da ire-iren su da aka yi umarni dan samun haɗin kai fasbir sabran jamila hakuri kenan li ajlihi dan haɗin kai bal jaza litta'alifi tarkus sunnati yace kai dan fa hadin kan musulmi ya halasta ka bar wata sunna musahabiya da musulmi sama da kai akwai abin da sunna ne kai a gurin ka san shi ya tabbata amma idan ka je inda ba san shi ba kafin su sani in ya zama garin ka aikata wannan abu za iya samun rikici ko rabuwar kan musulmai to sai kai hakuri har su san wannan karatu malamin da ke da littafin nan ina taba sauraron karatun shi na littafin nan a kasusuwa da jima'a yake ba da labari yana cewa wani lokaci lokacin da suka taba zuwa kasar afghanistan wajen da'awa sai aka kai su wani masallaci shi da wani mutum an rarraba su aka ce to za ku yi musu wa'azi a nan da zarar an yi da sallar magariba sai ku yi musu wa'azi to da aka zo sallar magariba da liman ya karanta ghairu mudubi alayhi wa sallam da shi da abokin shi suka daga murya suka ce amin yadda suka saba a gasar makka sai suka ji kowa ya yi shuru saboda su kuma can hanabiya ne ba sa cewa amin daga nan kuma aka danga wai kowa ana kallon su cewa waɗannan waɗanda irin mutane ne ya ce da aka zo raka ta biyu sai suka kama bakin su tsira amma da aka ba su tsira ba a sanadiyar haka ba wanda yadda suka mai wa'azi za su yi wa'azi aka ce ba ma sama abin kuma ga irin ku ba masu kyau kuma shi a sanadiyar amin kawai matasanmu ba su da irin wannan wayewar wani akan abinda musaji ne zai iya raba masallaci ma ba abin da dami suna ka idan ka zo waje ka ga wasu ba sa yin kabu sai ka bari har sai sun karanta ba sa yin isra'a ba sa yin kaza to ba dole ba ne sai ka yi garin yin wannan mustahabbin ka raba kan musulmi ko wani ya ce sai ya yi sallah takalmi a masallaci dole a kama shi ya rike windo a jashi duk wannan ba ta taso ba saboda haɗin kan musulmi yana gaba da wannan musabin da kake so ka aikata amma na ga yanzu usadai ba sa gano yanzu wannan magana ma da nake a gurin sai dan bid'a ne akwai wanda in yazo nan sai mun rage na sani na san irin mutanen bai da suke fahimta abubuwa amma karancin ilimi ne karancin sanin ya kamata annabi yana barin abin da addini ne saboda haɗin kan musulmi ga yanan me yace wa Aisha za mu zo mu ji abin da yace wa Aisha laula anna qaumaki hadisu ahadin bil islami da ba dan mutanen ki sabon musulunta bane da za ki gyara Ka'aba ya kyara Ka'aba tana kan fandisho na kuskure saboda in ya ce sai ya gyara ta akan haka wani zai fasa musulunci aka ce ga ga ga ga ga mai sunan su munafikai sun yi kaza sun yi kaza annabi ka kashe su mana yace a kyadi su hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu ka a ce annabi na kashe mutanansa haka ma bai faɗa ba ya kare amma wani sai ce mu ba ruwanmu da abin da wani zai ce ba ruwan a musulunci akwai ruwanka da abin da wani zai ce kai dan kai sabon mahaukaci yankan rake shi yasa ba a so mutum ya zo sabon yanka ne wato ruwai da ne ya ci dai saka kanshi a cikin manyan matsalolin addini ya dinga magana a madadin duk Afirka duk Najeriya ya dinga magana akan masail waɗanda suke ba haka ake tirkin ɗinsu ba sai ga abin da zai dawo na barna ya fi gyaran da zai to kuma Allah ya jarabce mu da irin waɗannan a cikin musulmai a cikin masu karantarwa a cikin ƴan taka haye musulmi ta faɗa Allah ya kawo mana mafita kawai yace a bal jaza litta'alifi tarku sunnati zaka iya barin wata sunna domin neman haɗin kan musulmi al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa ya ba da labarin wani abokinsa wanda ya ba mai ziyara a kusa kashi akan da ya kusa kashe shi saboda ya shiga masallaci yana sallah sai aka ga yana daga hannu duk inda ya zo ma'a kulli raf'atin wa khafdatin yana daga hannu abinda mu yanzu muna ganin normal ne ko to a wurin sa a lokacin duk wanda aka yana yin wannan to alama ce a matsayin dan shi'a ne wasu yan kalali ɗan iskan gari ne ba sai ga yana aka ce a to wannan hakan goma ne goma yana nuna mana shi shege ne suka dauko makamai za su kashe shi suna zuwa shi malam al-qurtubi shi ya hana su saboda suna ganin girman shi yace ba kona ne ko ya koyi suka ce to wallahi malam dole ya bar garin nan yau ba ka wallahi bari kwana da rai ya tambayi mutumin yace ya haka yace to ya ba zan yi sallah kai da na saba ba ni haka na iya na goma ce na mutu akan haka yace a ba daidai bane karshe dai mutumin haka aka yi smuggling din shi aka ya bar garin da irin wannan zafin kan ne da mutanen mu suke ba daidai bane akwai abinda za ka bari saboda haɗin kai na musulmai tunda ba shi ne asali ba shi kuma haɗin kan asali kun je ƙauye da awa za ku tarar da su suna yin wasu abubuwa wanda ba daidai ba ba za ka ce duka rana ɗaya za su bari ba da zai yi a bari rana ɗaya da an sauka da ƙwarani duka jumlatan wahida a ce rana ɗaya a bari amma kan ligiya sai da aka ɗauki matakai hudu tattakhiduna sakaran aka zo kan manafi'u da muka gada su ko fi ma ismu kabi wa nafi linnas aka zo kan la taqrabu salata wa antum sukara sannan aka zo kan ta karshe cewa innamal khamru wal maisir sai aka mataki hudu kafin aka haramta giya saboda saban da suke da ta yabaci da jiran da aka yi wa ran da annabi ya tara qurayshawa da ya ci musu daga kuma shan giya to ba wanda zai bari saboda akwai abin da ake bari saboda yanayi saboda lokaci da sauransu bari kan tsananta wajen bayani saboda yanayin lokaci da shi ne yake cewa ana ana iya barin wata sunna wani lokaci da sharaɗin kai ya zama hakan ya wula ya zama cin mutuncin addini ne ko ya zama wulaƙanta addini ne ko wani abu amma dan maslaha ana iya yi wazzallu ya harumu wata jassusu ya mata haka nan zato ina hukunce-hukunce a kan zato wata jasus da kuma wata jasus ko kada ku dinga wato a bincikan sirrin mutane ya fata waya zuzu litta'alifi qaulul kidbat ya halatta ma ayi ƙarya dan a samar da wata maslaha kamar ƙarya da mutum zai yi dan sulhu tsakanin abokai guda biyu ko ƙarya da miji zai matarsa dan a zauna lafiya da ire-irensu waɗannan sun halasta ko ƙarya a wajen yaƙi dan a firgita abokan gaba wannan ya halasta dan a sama da ke tsakanin musulmi bal ja da tarku da ilmi ahyanan idza afda li ifsadin bi ayi alafat kai ya ma halasta ya ma halasta wata magana ta ilimi a batta kada a fade ta a wurin da ta zama fitina sai na da yake cewa khatibun nasi ala qadri uquli aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu ku dinga mutane magana da gurgurdan hankalinsu kuna so su kai ta Allah da manzansa ne ga ku abin da ilimi ne amma ba za a faɗe shi a wajen ba annabi ya ce wa mu'azu kar ka gaya wa mutane abin da nace cewa duk wanda ya mutu da kalmar shahada zai da ba aljanna la a yace afala ubashiru yace la kai la yattakiru kaga wani ilimi ne aka bas aka bar shi a lokaci haka a a aka ce saboda saboda wani ilimi wanda zai zama wato zai zama fitina ga mutane lokacin kwakwalwarsu ba ta kai su san wannan ilimin ba zai zama musu fitina afdali ifsadin bi ayi alaqati wanda zai dawo lalacewa alaka tsakanin mutane fa ukhuwatul imani tabqa da'iman mahfuzatan bi hasanatin wa ri'ayat yan uwantakan imani tana sama da yan uwantaka ta jini yan uwantakan imani tana sama da yan uwantaka ta kabila ko ta sana'a so da ka ana so ita ta tabbata lafiyayya mahfuza a bar kiyayewa bi hasanatin da tsarkake ta wa ri'ayatin da kulawa da ita ma kana min harajin fa yurfa'u ya fata idan kuma dauki fada mana wasu qawaid waɗanda ake kula da su wajen yin fatwa daga cikin farko akwai raf'ul haraj cire duk wani abu mai kunci saboda ka'ida ce amma wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj al haraj shine abin da zai kuntata wa mutum alal misali aikin haji rukuni ne amma bai hau kan kowa a koyaushe ba ya hau kan wanda ya samu dama ne kuma so daya a rayuwa saboda a cire haraj da an ce kowa sai ya je ko wata shekara kai da an ce ba iyakacin masu kudi dole ne a kansu da ya zama musu bala'i masu kudi kansu masu ne wani ba sa zuwa aikin hajji ba su tsoho ba duk gasu nan suna yawo a gari wani ma sai ya biya wa shi bai ba ko to raful haraj kenan shine almashaqqatu az-za'ida kunci wanda yake yayi yawa sai a dauke wa mutum shi ko addai wata kuntata kamar zakka sai a ce a baya so daya a shekara ba a ce duk wata kamar da ake biyan albashi misali to duk wannan shine ake ce ma raful haraj duk sanda za ka ba da fatawa ga masu neman fatawa to ka duba abin da zai ɗauke musu ƙuncin da suke ci fali za ka jazman min makasi da shari'aci yake lallai a ɗauke ƙunci yana daga cikin manufar shari'a tabbatattu la isra la iqlala fi shari'ati tashri'ina sannan akwai kuma a raf'ul isri wal aglab kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa wato wa yadhu anhum israhum ko wal aglal lati kanat alayhi al isru shine athiqal abinda zai mutum nauyi wal aglal shine al quyut wato abin da suka sa mutum tarnaki shine haramci ne tsanani idan misalin al isr shine a a ce azumi kwata-kwata babu sahur babu da baki a ce ramadana ya shigo ba za a sake cin abinci ba sai an ga wata sai a yi ta mutuwa da aka aka kawo buɗe baki da sahur don a dan dinga jin sauƙi kuma aka kawo ka'ida cewa yuridu lahu bikum yusra a cikin ayoyin azumi wala yuridu bikum usra kuma aka saka falala akan yin sahur din na kawai ma yace shi ba zai yi ba aka saka falala akan yin barbaki da wuri dan wani ce kawai ne ce shi barba zai tinkirta dan yana shi jarumi duk wannan yana cikin raf'ul isr al aglal kamar wanda mai kwatance da yanzu akwai mutumin da yace yace ba zai kalli mata ba babu shi so da aka ce kallo ɗaya da yayi an yafe mai kai ya naci a yayin da a wata shari'ar kuma kallo ɗaya idan mutum ya mata da ba ta shi mutum hukunci shi ɗaya da mazinaci hakura duk sai dai a ta kashe mutane kawai to wannan saboda wannan taharimin ba zai yi ba ba zai yi ba ya saba wa ɗabi'a sai aka sassauta shi haka game da wasu kasuwanci waɗanda aka ba da sassauci a yi su yanzu mun ji cewa an haramta sai da abin da ba a san shi ba kamar amfanin gona in ba a san kimarsa ba ko ba a san adadinsa ba to amma babu laifi ga wanda bai da abinci a gidansa ya sai wani kaɗan wanda zai ishe shi kai ya siya da yawa saboda kada garari ya shiga shi ne ce la isra'la aglala fi tashri'ina bal fihi taysirun akwai sauki bi kulli mashaqqat shi ne kaidan al mashaqqatu tajlibu taysir duk abin da yayi tsanani to zai kawo sauki ashe'u idza baqa tasa duk abin da ya kunci sai a fada shi shine kamar wancan da muka faɗa mutum bashi ya mai yawa ya rasa yadda zai biya sai shari'a ta ce to a ƙara bai lokaci kai in ma zai yi a yafe mai kaga ya samu yalwa daga kuncin da ya shiga idan mutum ya shiga cikin wani haɗari ko cikin wata sawarwara sai aka ce a taimaka masa mutum ne ya yi gobara ko an sace masa abin sana'arsa sai a taimaka mai sai kaga Allah ya sa ya ya samu fiye da ma abin da ya rasa sai ya zama ya yi gobarar titi shine al'amur idan za ka tasa mutum ne ya ga wata mata zai aura ya kawo gidansa matar shi ta gida sai aka ce kyautata mata saboda ta ji saukin wancan kuncin wataƙila sai ya ba ta abin da ma bai niyya ba ce to hajiya ki je ki umara mana ki dawo ko kuma ga wata sabuwar mota ke ma ki dan ki dan ji sauki kaga shine al'amuru idza baqa ittasa shine yake cewa a nasu fal usru yushabu ya fata bil yusri fi nasi shari'ati bi ittifaqil kalimati duk kunci sauki ke biyo bayan shi inna ma'al usri yusra a cikin nasin shari'a duk kunci sauki ke biyo bayansa shi yasa in aka samu kuncin tafiya sai aka kawo kasu aka samu kuncin rashin ruwa sai aka kawo taimama aka samu kuncin al'ikra sai aka ɗauke laifi haka dai haka dai ga sunan ire-iren wannan ya ce in ba ka amurin fahawa muttasi'un wa in ajazun alamma anil wujubi fafawwaci in ba ka amurin duk abin da ya kunci fahuwa muntasimun to sai a fara dashi wa in ajazun alamma idan kuma gazawa ta bujuro yace to anan kuma anil wujudi fa fawwut sai a yafe mutum wajen cin idan mutum kudin shi zakara daga zakka ta fada akan shi idan mutum bai da lafiyar da zai azumi ya fada akan shi sai ya samu sauki saboda ya shiga cikin wani yanayi wal adl daga cikin qawaid na shari'a akwai al adl adalci shine aje komai a mahallinsa sharqun mutlaqun kuna tsallake ku wa misaluha rukhasu shari'ati kulliha misalin wannan shine saukin da shari'a ta kawo gaba ɗayan su na kasaru na taimama da ire-iren su wa yajudu tahrimun li daf'i darurati kuma ya halasta wani abu da yake halas a haramta shi dan dauke wata larura ko wani abin da yake haram a halasta don ɗauke wata larura kamar mutum ya buɗe al'auran shi ga likita don ya duba shi misali kamar mutum ya biya wani cin hanci don ya kwato wani haƙƙin shi da ake nema a zalunce shi kana aiki daga kira ta ka wani azzalumin jami'in tsaro ya kama ka ka rasa yadda zaka yi da shi sai ka bashi ɗari biyu ko ɗari biyar kai Allah isa ya fi masa kaga asali ba da rashawa haramun ne amma an ka bashi zai cutar da kai ba ɗan kaɗan ba ya kashe maka wurinka da sana'a kai kenan to garka ce kai wallahi baka ba da cin hanci a abada to za su cutar da kai fiye da haka Allah ya tsare mu wal adlu kaga adalci shar'un mutlaqun yana cikin dokokin musulunci sakakkun dokoki dunam kira babu kokonto akai fal adlu a abamu maqsadin fi shar'ati adalci shine mafi girman doka a cikin tsarin shari'a kamar da Allah ya ce innal inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan fallahu harrama bainana abulman lazi Allah ya haramta zalunci tsakanin Allah ya ce inni harram zulma ala nafsi waj'altu bay waj'altu bainakum muharrama fala tazalimu allazi yakwi alquluba bi qahratin wa madallati zalunci wanda yake afka wa zukata ya cutar da su ya wulakanta su zalunci yana sa mutum yayi bakin jini yana sa zukata su ji kunci ka duba ga yadda ake kin wasu daga cikin shugabanni me yasa ake kin su saboda ana zargin su da zalunci saboda ana ganin irin abin da suke na san kai wallahu harrama bainana zulma alladhi yakwi alquluba bi qahratin wa madallati min ajlihi haruma alqulub sarahatan mahama yakun bi aqidatin wa ibadati saboda adalci aje komai a mahallinsa aka haramta zakewa guluwi aka haramta zafin kai aka haramta dumin kirji sarahatan haramtawa na karara mahma yakun akan ko menene bi aqidatin wa ibadati harka addini harka aqida ba a so ka zake ka wuce inda Allah ya daida annabi yana cewa inna hadha dina yusrun wa ma shada hadha dina adun illa galabu wannan addini mai sauki ne duk wanda ya zake ya zake shi addini ya galabace shi kuma tarihi ya tabbatar da haka hatta mutane za ga mutum da ahlus sunna sai kaga ya daina sunna idan ka bincika za ka san da yake sunna ta jahilci yake ta zafin kai yake sai kaga daga baya yayi yayi ribas yayi ribas har ya lalace saboda bai yake yadda ya kamata فالدم بنيت المنهج الوسطي لا تعدوه بل بركات في الوسطية ka zama madaidaici wa anna hadhihi ummatukum ummatan wasata ka zama tsakatsaki alwasatiyatu tsakatsaki shine wato mafi alkhairin al'amari falzam ka lazamci hudita Allah ya shirye sheka almanhaj alwasatiyya manhaji tsakatsaki la ta'adu kar ka tsallake shi fal barakatu albarkatu suna nan fil wasatiyyati a cikin tsakatsakin al'amari kar ka wuce makaɗi da rawa kar kuma ka gaza daga abin da ya kamata adlul wulati ma'al qudati shari'atu aidan alal abawain addu'afiyyati adlul wulati adalcin shugabanni shari'a ta yi umarni ga shugabanni su adalci su kyautata wa mutane su taimaka wa mutane da abin da yake shine mai kyau ma'alƙudati haka nan alƙari masu shari'a su ma dole su adalci wanda yana cikin abin da shari'a ce umarni da shi wa alal abawai to haka nan iyaye guda biyu su ma adlu adiyyati su ma an yi umarce su da su yi adalci tsakankanin ƴaƴansu musamman wajen ba da kyaututtuka kar ka sai ma wani wani abu ka hana wani ko ka sai ma wance ka hana wance wannan yana haifar da rigima da gaba tsakankanin ainihin wato ƴaƴan duba abin da muka ambata da zina annabi Yusuf shi ba wani abu aka bashi ba a'a kawai Allah ne ya sanya ma uban kaunarsa fiye da sauran wataƙila saboda yana kyauta ma uban fiye da sauran amma wannan ya zama sanadiyar duka rigimar da annabi Yusuf ya shiga duka rigimar da ya shiga a sanadiyar da Yusuf a habu ila abina ne za ka ana so koda soyayyar ƴaƴanka yi kokari ta zama a bayyana kamar ɗaya ce ko da a zuciyarka daban za ka ake son adalci tsakanin wato ‘ya'ya adalci tsakanin masu husuma guda wajen alkalai da adalci ga mutanen gari da suke karkashinka ko mutanen da suke aiki karkashinka wa ma'al muwafiqi wal mukhalifi fa'adalan haka nan ka yi ma wanda kuke tare da shi kamar adalci wanda kuka saba shi ma kamar adalci wato kai ma abokin ka adalci kai ma abokin rikima ka shi ma adalci sawabin kungiyar ku ɗaya ko ba ɗaya ba jam'iyyar ku ɗaya ko ba ɗaya ba duka kai ma kowa adalci wazzauji haka nan miji an umarce shi ya adil shi ma ya adalci ma'a ta'addudi zaujati in yana da mace fiye da ɗaya zai yi adalci akan abubuwa guda hudu wurin kwana abinci rabon kwana da sutura waɗannan guda hudu su ne zama adalci dole a kansu amma sauran su ne ƙarƙashin walan tasbihu an ta'adilu bainan nisa'i walan harasu amma su ma ana so kamar da Allah ya ce fala tamilu kullal bayt karka karkata ga ɗaya ko da ka fi santa ka zama tsakatsaki ko yayi da ka adalci a ko'ina ana neman shi والعدل والإنصاف منهج نقدنا والعدل واجبنا بأي قضية hakanan a wajen tattauna mas'alar ilimi a wajen yin raddi ko cin gyaran mas'ala ta ilimi wal adlu saka komai a mahallinsa wal insafu da kuma lura da yanayin abubuwa al adlu shine tatbiqul haqq wa ita'u ashabil haqq huquqahu shine adalci komai a sashi da ya dace shi kuma al'insaf shi ne adalci tare da lura da yanayi wannan ana lura da shi wajen yin raddin masala ilimi idan malami ya kuskure ma ka mai raddi za a lura da me yasa ya kuskura za a nema masa uzuri ko da ba an shi magana ba ba za a wulakanta mutuncinsa ba shine al'insaf ina fata mun gane manhaju na kadina shi muke amfani da shi wajen bayanin matsalolin ilimi fal'adu wajibuna bi ayyi kabiyati mu musulmi an umarce mu da mai adalci akan komai a ko'ina mai adalci adalci shine asasin gina wannan rayuwa ta, ta duniya wa min al-maqasid rabbu adrar al-mala fad-durru yarfa'u ya fata bil qudrati daga cikin ƙa'idojin shari'a ina akwai rabbud darar cire duk wani abu da ya cutarwa duk abin da ya cutar da mutane to a kawar musu da shi shi sa ake yin shan magani saboda rabbud darar shi sa ake gina gida a shiga saboda rabbud darar na zafi da sanyi da iska da ruwa shi sa ake yin ainihin wato ake dafa abinci ba za a ci ɗanye ba saboda rabbud darar ga sunan da yawa yana daga cikin qawaid amma fadurru yurfau ya fata bil qudrati duk wani abu mai cutarwa ana so a cire shi iya iyaka in kullu aw yurfa anna ashiddahu bi khafifihi jazman bi nassi adillati in kullu in zai yi a cire shi gaba daya aw yurfa anna ashaddahu ko a cire mafi tsanani a bar mafi sauki bi khafifihi jazman bi nasi adillati shine kamar mutumin da hannunsa ke masa ciwo hannu ya lalace aka je gun likita yanzu ciwon hannun babban ciwo ne a daɗe hannun kuma shi ma zai bar wani ciwo wanda kai wancan da ma zai fi sauki a daɗe masa da a bar shi ya riƙe duka haka faɗa ko ya kashe shi gaba da shine in julluhu in kulluhu da ya cire duka gaba daya aw yurfa anna ko kuma a cire ashaddahu wa fi tsananin daga cikin cikarwa bi khafifihi a bar karamin jazman bi nafsi adillati shine kamar yadda mutum yana jin zazzabi sai ya sha magani mai daci yanzu wannan dacin shi ma cutarwa ne amma bai kai cutar zazzabin ba sai ya sha maganin ya hakura ya wai حفظ الحقوق من المقاصد يا فتى فالدين فالدين يحفظها بكل سيادة sai kuma hibzul huquqi kiyaye haƙoƙin mutane min al maqasi yana da cikin wannan shari'a ya fata faddinu addini yahfaduha yana kiyaye haƙoƙin mutane bi kulli siyadat da dukkan kiyayewa wa jami'u ma min sha'anihi tadyi'uha duk abin da zai wulakanta haƙoƙin mutane wa muharramun haramun kalgasbi kaman kwace aukar sarakat ko kamar sata haƙƙin mutane na dukiya zo da ka kiyaye wanda aka baka ajiya ko karka sata karka kwata karka yi cuta wa shafa'atun wa shafa'atu su'il lati qad hurrimat haka nan kuma ka bar ceto na zalunci wanda aka haramta mutum yayi laifi a kama shi sai ka je ka an so shi a cuci waɗanda suke masu karamin karfi wahazar hukuka yatimina wal mar'at kuma ka kiyaye haƙƙin marayun cikinmu da kuma mace Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ina kai ƙara gare ka game da haƙƙin masu rauni biyu al yatim wal mar'a da mace da maraya shi maraya bai da wanda zai kare shi wataƙila wanda ya cuce shi nan shine asalin wanda ya kamata ya kare shi da haka aka ta jan kunne wala ta kabar walad ya ce haka na aka ta jan kunne game da mata saboda mace wanda ce karkashinsa miji to ya wayi gari ya zama kamar ba ma kama ba shine shugabanta kamar da da yake cewa fa innahunna awalin su bayi ne al'awan jam'u aliya bawa kamar hausar baina kunna a tsakankanin ku ya kuma za zai mai ce ku tausaya musu so da haka hakkin ta ka tausaya mata ma ba a fi duniya fatti wa fa'ahu sai ya kunu bil hasanati yawma kiyamat ma ba a fi duniya duk abin da ya lalace a duniya fa'ati wa fa'ahu bai kokarin gyara shi a gyara abin da ya lalace tarbiyyar mutane halayyarsu addininsu kasuwarsu da duk abin da zai inganta rayuwarsu shari'a tana umarni da ai kokarin gyara shi sai ya kuru idan duk abin da ka cutar da mutane irin wannan baka ba su ba ka cutar da su na mutuncinsu ko addininsu ko a kudadensu ko wani abu sai kunu bil hasanati yawmal qiyamah ranar kiyama za ka biya da ladan kai haka duk abin da ka cutar da mutane a duniya ranar alkiyama za ka biya ne da mene da ladan ka haka da yake cewa wanda ya sa akwai haƙƙin wani a hannunsa ya maza ya biya tun a nan duniya kafin mai zama babu zinariya babu azurfa wanda za a biya inna ma hiya alhasanatu wasayyi'at za a yi ta musayan lada ne da zunubi da wannan shi da aka a kiyaye walgish wata riru ya harumu war riba haka nan algish ha'inci algish shi ne ka ha'inci mutane ka cutar da su ka siyan musu da abin da yake ba mai kyau ba ko su baka aiki ka musu na almundana ko na algus ko su baka aiki ka sace ragowar kayan aiki ko a baka aiki ka je ka siyo kayan aiki substandard kamar yadda mutane suke yi masu aiki da sauransu wanda da yi haka ya yi algush wanda girir da kuma alguru shine wato siyan kasada shi ma an haramta an haramta kai ka sai kasada an haramta kuma ka sayo da wani abin da a cikin shi akwai kasada idan abin da ka sayo da mutum yana da wani aiki wajibi ne ka bayyana masa idan ya sani ya siya a haka shi ya jiyo an hana tagrir ya harumun riba haka nan ya harumu kuma ya haramta war riba haka nan riba ma ta haramta an sake ambatar riba saboda yanzu an zo ta magana ta musamman gaba tana daga cikin manyan barna da Allah ya haramta Uzala sallallahu alaihi wasallam yake da kofofi kala daban-daban har kala 70 mafi karancin zunubinta annabi ya ce kamar zunubin mutum ya fasikanci da mahaifiyarsa shi ne mafi karancin zunubin ruwa kisa Allah yake cewa wato rana da kiyama za a ce mamaci ruba ya fito su yaƙi da Allah ba na nuna harbi min Allah ya warsu Allah zai ce a bashi a ba mutumin makami shi ma Allah ya rike makami shi yaƙi da Allah kawo babu nasara a wannan yaƙi والغش والتغيير يحرم والربا بل كل بيع باقتران جهالة بل يتي با ما haka ba كل بيع ay yahrum wato duk wani ciniki ya haramta biqtirani jahalat inda ya zo da ba a san abin da za a siya ba idan akwai jahiltar abin da za a siya to cinikin guri a sama ne bai halasta ba cinikin tsuntsu a wajen tarkonsa bai halasta ba cinikin kifi a ruwa bai halasta ba duk wani ciniki da mutum zai yi wanda bai san abin da zai saya ba bai san ainihu ba bai halasta ba والرهن يشرب والضمان لحفظها والشرط يلزم بل يلزم بل وعقد كفالة والرهن جنجنا يشرب أن هلستا شي أن شرعا shi. والضمان da abin da zai zama lamun da himbiya don kiyaye dukiya abin da ake nufi da jingina shi ne maimakon bashi da mutum zai bada bashi sai ya ce ma wanda zai ba bashi ni ba zan iya baka kuɗi na ba sai ka kawo wani abu lamun da jingina sai ka ba da takardun gidanka ko ka ba da wayarka ko motarka ko takardun filinka to shine jingina ke har sai randa aka dawo ma mai kuɗi da kuɗinsa sai mai maka da kayanka hau kuma abdaman abdaman shi kuma shine wani ya tsaya ma cewa shine kafil ɗinka shine garanto idan baka biya kuɗin ba a kansa shine wannan lamuni ake cewa da Hausa da kalmar zaman to duka shari'a ta kawo su da kiyaye dukiya wa sharqu da kuma in aka yi sharadi yalzam to ya lazimta a wajen ciniki a wajen yarjejeniya a wajen aure annasu ala shurutihim illa shartan harrama halalan aw harrama halalan a halla haramun aw harrama halalan wato idan mutum ya maka sharadi zan siye abu kaza amma da sharadi kaza in ka yarda shikenan sharadin ya zauna matakan sharadin bai lalata cinikin ba ya zama misali dan sai abu na mallake shi to ba zai yi ka siyan min da wani abu kuma ka ce amma ni kai kake ci gaba da mallaka ba kaga sharadi ne da bai yi ba ko mutum ya baka ya aure sai ce amma sharaɗi ban yadda ta haihu ba kaga ya bata maslaha aure amma irin sharaɗin da ya halasta mutum ne yanzu a nan shagamu yana da yarsa yana matuƙar son ta bai so ta yi nisa sai ya baka to da ka zo kana neman auren aka ce mai daga sakon ta kai ce a awa ne a gani ba na ma na kafe shi ni ban san ko ina ba a ba amma ka kai zuwa kai kan na zo na baka yata wata na awaye gari kawai ka ce na koma ce ai alhaji ba komai wallahi shi ke nan baka amma sharaɗin shi ne ba za ta bar garin nan ba to sharaɗin ƙa'ida shi ne an zo aqadu to a faɗa ba wai abin da kuka yi kawai a ran da aka bari a ran da aka daura ran da za a ce jama'a ku da wani ya auri wanci akan sadaki kaza da da shedu kaza to a rana a ce amma da sharaɗin ba za ta bar shaka ba iya zamanin auren su dinnan idan mutane suka shaida to wannan sharaɗin lazimi ne ka cika shi cire daga baya an warware shi idan ka ji shaga mu ta maka wurin kana so ka koma garin ku a kebbi ko sokoto ko ko ko ko mai duguri sai ka saka musu yasu haka wanda yadda cewa ba zan miki kishiya ba amma ba wanda kuka kai da budurwa ba wannan zancen banza ne na yara inda gaske ne a yi da ubanta shi ya maɓo wata kishiya shi mai wani kishiya shi a yi da shi cewa to na ji kun yi da yarinya cewa ba kishiya ya ce eh baba mun yaka to shi kenan za a rubuta a sa hannu a faɗa a wajen ɗaurin aure to aka yi aka aka yi haka daga sai ko shi kenan ita ba ta ba kishiya alhamdulillah sai kuma tun da kai ne sarkin sarakunan sakarkaru sai kai tsaya haka da kai sai kai tsaya haka da kai tun da kai kuma kai ne shugaban wawayen shagamu ko ba haka ba amma dai haka yadda aka yi to malamai suka ce ya tabbata wallahu a'lam wa shartu yalzamu bal wa aqdi kafalati kuma ya halatta a kulla ciniki da kafil shine wani wanda zai tsaya ma akan wani abu shine kafil ma ba yulqatu wash-shahadatu addiha والدين والدين يثبت يا فتى بكتابتي ما باع abinda ya bata yulqatu ana iya tsintuwa tsintuwa halatta ce amma da sharɗan tan ka tsinta duk abinda yake a ɗabi'ance irin wannan abin idan an yar ana yin cigiya ana bin sawu don ka tsinta bai zama naka ba za ka yi cigiya tsawon shekara idan an sami da shi shike ba samu ya zama naka akwai abin da idan mutum ya yi al'adance zai wuya ya basawun shi yanzu idan muka tashi nan sai wani ya manta ruwa wannan da aka buɗe sai bayan ya tafi a mashin shi sai tuna al'adance zai wuya ya ce bari ya dawo ya nemi ruwan shi wannan ruwan na ɗari biyu zai wuya kaga ya bambanta da ce ya manta hularsa ko ya manta wayarsa ko ya manta airpiece yafis ana bin sawun shi wanda dan abun naira ɗari biyu da ake sawa kudu to ya dai danganta to duk wanda ake bin sawun katsinta to to za ka yi cigiya wanda al'ada ba abin sabon katsanta ka tsinci na banza kana su za ka yi amfani da shi shi ne yake cewa ma ba a yulkafu wasu shahadatu addiha da kuma shahada za ka ba da shahada akan abin da ka sani in an neme ka karka ce ni ba ruwana ba na shiga rigima in dai ka sani to wajibi ne ka ba da shi da akan abin da da ka sani waddainu shi kuma bashi yutubaku shari'a ta ce a rubuta a kiyaye shi ya fata bikitabaci a rubuta kamar yadda muka sani ayar gado a cikin alkurani ta ce aya mafi tsayi za ta dayan tambayin lajin musamman faktubu saboda matsalar kuɗi ce aka yi magana dalla-dalla kamar yadda aka yi magana dalla-dalla game da gado yusikum Allahu fi auladikum da zakari misal Musa ne kaza kaza kaza kaza a ba wa wa za a bashi kaza babu wanda ba a bata ba sai da Allah ya tantance su dalla dalla saboda matsalar kuɗi ce to haka bashi aka ce idan za ku ba da bashi ku rubuta wannan yana magana akan manya manyan basussuka wanda al'adance ana bukata a rubuta su amma akwai bashin da ba dole sai a rubuta ba a ƙarshe Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan ala jinaha alaikum falyaqarib muna ba'atuhu ko wala taqillaha rabba wanda yace an amince da juna wanda aka amince da shi to ya cika alƙaw ya cika amincin kada ya bada kunya ka zo kawai shago abuje ka ce da Allah ba ni ba ni sabulu sabulun dubu naira dubu daya kawai ya yarda da kai kawai dauka ya baka bai rubuta ba to falyu'addil ladhi tumina amanatu ka tabbata ka cika wannan amana karka karka zama mai taurin bashi an hana ko kuma kai musu ma ka ce ba baka amma dai rubutawa tun asali shi yafi shine wadainu yubadu ya fata bi kitabati wal irku yuqsamu wifqa shar'ati dinina haka nan gado a raba shi yadda shari'a ta ce ba yadda turawa suka ce ba yadda shari'a ta ce a ba mata fumunin su na takaba a ba uba su bisin shi in akwai 'ya'ya a ba 'ya'ya da zakar misalin sun sayi a ba wani kaza a ba wani kaza ga sunan duka lissafin su soke lissafi wannan lissafin lissafin ab shi za a wani irsu yi kusamu wifka shir'ati dinina waktub duk waɗannan abubuwan a yi rubutu a yi su a rubuce li hibbil haqqi nassa wasiyati in za ka yi wasiya ka rubuta ta kar ka faɗi da baki kawai wasiya shi ne abinda za ka faɗa wanda bayan rasuwa ka kake so a aiwatar na biya maka wasu haƙoƙi ko taimaka wa wasu ko wani abu da kake so a yi maka ko ka a yi don za ka yi wasiya ka rubuta ta yanzu a zamanance babu laifi ka yi rikodin na bidiyo ko audio sai ka ajiye shi a wani waje wanda sai ranar da ka mutu za a zo Allah ka sa mu cika da imani man kana za haƙƙin fa yu'ta haqquhu fa yu'ta huwa haqqahu man kana za haqqin duk wanda yake ma'abocin haƙƙi fa yu'ta haqqahu to a bashi haƙƙinsa kana kwace ma wani haƙƙi na gado ko na wasiya ko na ajiya ko na tsintuwa ko na kyauta ko na bashi a bashi haƙƙin shi bi siyanati a cikin tantancewa wa ri'ayati da kulawa da duk abin da ya kamata a kula da shi wa amanati da kuma amana kada a cutar da wani a cikin musulmi wa min al-maqasid husn akhlaq al-mala daga cikin ka'idojin da shari'a ta kawo akwai ka'ida ta kyautata mu'amala ta dabi'a husnul khuluq yana cikin qawaid shari'a yana cikin maqasid shari'a wannan shari'a ta godan ta cika wanda da ke cewa inna ma isu لأتمم مكارم الأخلاق dan cika kyawawan ɗabi'u a cikin alkur'ani awi da dama sun zo su bayani akan kyawawan ɗabi'u fa makarimul akhlaqi aslu shir'ati kyawawan ɗabi'u suna daga cikin tuwasan wannan shari'a ta musulunci wa usuluha adlun wa ikhlasun kaza sidqun wa sabrun wa iltizamul iffati daga cikin a ɗabi'u na gari da ake kiran mutane zuwa gare su a kone su ne usul akwai kuma rassa ita ɗabi'a ta gari akwai abin da dama can ya dace da jibillar ɗan adam dama Allah ya ci ɗan adam da wani ɗabi'u sai kuma shari'a ta ta goyi bayan su akwai wanda kuma shari'a ne ta koyar da su dan adam da bai san su a kun ga dan adam bai san sadaka ba da saboda yana da a wa jama'a fa'au'a yana so ya tara innal insana khuliqa halu'a shine dabi'a sama shi shari'a ta koya mishi kyauta sadaka da sauransu amma dama dan adam yana da zumunci dama dan adam yana da kawaici sai shari'a ta goyi bayan su ko daga cikin usulul akhlaq farko akwai adalci mun ji bayani akan shi a baya wato aje komai a inda ya kamata sannan akwai al-ikhlas yin abu dan Allah komai za ka yi ka yi shi da gaskiyarka don Allah sannan akwai kuma ne wa kaza sidqun da kuma fadin gaskiya wa sabrun da haƙuri haƙuri a wurin da'ar Allah haƙuri don gujewa saɓan Allah da haƙuri wajen cutarwar da bayan Allah suka ba waltizamu da iffati da kuma lazuntan iffa kamewa kama baki daga ashariya kama farji daga zina kame hannu daga sata kame ido daga kallakalle yana cikin al'iffa mutum ya zama asif ya zama kamamme ba a jin shi da surutu da takwaikwaiwa da rashin mutunci da rashin sanin ya kamata ba a san shi da zage-zage da ashariya ba wannan shine al'iffa waɗannan suna daga cikin usulul akhlaq alhasana za ga sauran suna resantuwa ne daga waɗannan wa masawi'ul akhlaqi aslu usuliha sannan an hana munanan halaye kuma ga tushen tushen su sune akasin waɗancan zulmun wa jahalun wa mutilaku shahwati zalunci shine akasin adalci ko wa jahalun da kuma jahilci jahilci mummunan ɗabi'a ce da take kawo rassa da yawa na munanan ɗabi'u wa mutilaku shahwati da kuma cutar sha'awa sha'awar zina sha'awar zalunci sha'awar kisan kai sha'awar ƙarya dukkanin wani sabo yana da alaka da sha'awa waɗannan su ne usulu al-akhlaqi as-sayyi'a tushen munanan halaye a zulmu wal jahalu wal tiba'u shahwa wa min al maqasid hibbu hurriyatina min kulli qaidin zalimin muta'annat daga cikin kuma maqasid shari'a ila akwai kiyaye yancin mutane mutane su zama diya masu yanci yancin walwala ‘yancin mallaka, ‘yancin faɗar ra'ayi matuƙar bai saba wa shari'a ba, ‘yancin su yi mu'amala da wani kada su yi mu'amala da wani, ‘yancin movement zuwa inda ran suke so, da ire-irensu yana cikin usul mu'tabara a cikin shari'a, min kulli ƙaidin, daga barin duk wani takura, zalimin muta'annaci, takura ta cutarwa da ta'annaci. min gairi ikhlaqin bi haqqillahi shi yanci da aka ce mutum yana da shi to yana da iyaka yancin da aka baka bai nufin ka taka yancin ko haƙƙin Allah zaka baka da yancin yin kafirci baka da yancin zagin addini baka da yancin aibata addini ko kin yin sallah wato yancin da aka baka ba sakakke bane yana da kai takin wata lacca da Professor Muhammad Sani Umar yayi a Zaria shine yancin fada a karkacin baki ba sakakke bane a musulunci ko a gun sun tura ma ba sakakke bane a min ghairi ikhlalin bi haqqillah aw haqqin nufus ko kuma haqqin ranka wa haqqi ayi khaliqati ko haqqin sauran mutane sai mutum yanzu ya ce yana da yancin shi bari kawai ya ki shiga cikin ɗaki ya dinga kwana a waje shi yana da yanci zaka ya cutar da rayuwar shi domin iska da zafi da rana da kaza su cutar da shi ko ya je da kanshi yunwa ya ce yana da yancin yancin abinci ko kuma ya cutar da wasu bayan Allah kamar wanda ya ce saboda yana yana da yanci bari ya kunna music ya sa ƙara ya yawa ya hana mutane ji ko ya dinga hayaniya ko wani abu makamancin haka wannan kaga garin nashi yancin ya cutar da yancin mutane haka guje-guje da abin hawa ko makamantansu da ire-irensu ya ce hadil maqasidu faltazimha ya fata waɗannan su ne manufofin shari'ar musulunci ka dage wajen kula da su da bin su da aiki da su litakuna mujtahidan bi akmali qamati idan ka dage wajen fahimtar waɗannan za ka zama mujtahi a cikin ilimi za ka zama mai ƙwazo wani dabti listin ba su kai latan hari kuma za ka zama wajen tsakuro hukunce-hukunce za ka ga ka zama a kan tafarki madaidaici ba mai karkacewa ba wata kuna dauman ƙa'ilan bil hikmaci kuma shine in kana magana za a dinga jin maganganu na hikima ba za a dinga jin wauta ko ka sassaba ko wata tashashiyar magana wadda bata dace da mahallin da kake magana ba wata kuna za fahimin kuma za ka zama ka zama ma'abocin fahimta li ayyi nawazil da mas'aloli masu bijirowa sababbi wata mas'ala sabuwa da bijiro za ka iya fahimta ya ra'ayi ta wasadan tsaka-tsaki wa ma'asuman bi a'aba bi ismati kuma za ka samu katanguwa da mafi girman katanga ita ce katanga ilimi za ta katange ka daga jahilci da wauta walhamdulillahmani hamdan da'ima yace godiya ga Allah ubangiji mai rahama godiya madawwamiya hamdan da'if li rabbih bil qudrat godiyar mutumin da yake mai rauni yake gode wa Allah ubangijinsa wanda shi kuma Allah ma'abocin ƙarfi ne kuma godiya ga Allah ma'abocin ƙarfi mai rahama wanda ya bamu dama muka kawo ƙarshen wannan takaitacciyar daura a cikin awoyi guda uku alhamdulillah fil ula wal akhira ubangiji Allah ya fahimtar da mu abin da muka karanta Allah ya sa mu aiki da abin da muka sani na ilimi kurakuranmu kuma Allah ya fi mana ya gafarta mana Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su zama allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana wanda suke jin zance su ma mafi kyawunsa godiya ga shugabannin wannan ainihin wato taro su malam sabi da sauran abokan aikinsa godiya ga arma da ya taya na zama godiya gare ku kuma saurare da sauran al'ummar garin shagamu gabaki daya musulmanmu gabaki daya ina mana godiya da fatan alkhairi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah